بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a safiya ta asabar a yau muna sha shida ga watan rabi'u sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 19 ga watan oktoba watan goma 11 watan goma shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na goma sha biyar a cikin wannan littafi na a kitabu tauhid wallafar a sheikh muhammad ibn abdulwahabi allah maɗaukakin sarki mishi rahama darasinmu na baya in ban manta ba muna nan a cikin babi na bakwai babu ma ja a firriƙa wa tama'im babin da ya mana bayani akan abin da ya zo na nasoshi dangane da abin da ya shafi rukuya da kuma hukuncin layu wanda muna cikin wannan babin mun karanta wasu daga cikin nasoshin da malam ya kawo za mu tashi inda insha Allah inda malam yake cewa warawal imamu ahmad ar-ruwayfi'in qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بريء منه الإمام أحمد بن حنبل ya rawaito hadisi wanda haka na limamu abu dawuda allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama shi ma ya rawaito wannan hadisin haka na alimamu ibnu abi shaiba haka na alimamun nisa'i haka imamu tabarani da kuma imamul baihaqi da imamul bagawi a cikin sharhu sunna allah ya musu rahama duka sun rawaito wannan hadisin da sauran malamai daga sahabi ruwaifi ruwaifi ibn thabit al-ansari allah ta'ala ya kara mishi yadda yana cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ɗaya ne daga cikin gwamnoni wanda suka yi wato gwamna a zamanin khalifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a garin burka a cikin misra kuma a nan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa Allah ya ƙara yadda a gare shi ruwaifi ya ce ƙala li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wata rana manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce da ni ya ruwaife annabi ya ce da ni ya kai ruwaife la'allal hayata sataɗolubik wataƙila mai yiwuwa rayuwa ta yi maka tsawo mai ma'ana mai yiwuwa Allah ya maka tsawon kwana ka rayu shekaru da yawa bayan bana nan wanda kuma malamai suke ce tabbas ruwaife yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su tsawon rai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace mai yiwa rayuwa kai kai samu tsawon rayuwa bayan bana nan wato kamar alama ce daga cikin alamomin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya bada wannan labarin kuma abin ya faru kamar yadda ya bada labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka yace yaro waife yana iya yiwa ya zama Allah ya maka tsawon kwana to in rayuwanka ta yi tsawo zan baka sako zuwa ga waɗanda za su zo bayanka fa akhbirin nasa ka ba mu mutane labari ka sanar da mutane cewa anna man aqada lihiyatahu cewa duk wanda ya wato kitsa gemunsa malamai sun yi bayani maganganu akan menene ma'anan aqdul lihiya wannan gabal me take nufi wasu suka ce abinda suke nufi da aqadul lihya shine adatun indal furus al'ada ce a wajen mutanen farisa sun kasance duk sanda za a yi yaƙi to sukan kitsa gemunsu su yi masa kitso saboda takabburan wata jabburan saboda girman kai da jin na isa da jin na kai kaga mu kuma Allah ya hana mu koyi da kafirai da aka kaga kenan sai zama a bisa wannan fassara ta waɗannan malaman suna nufin duk wanda ya kitsa gemunsa a wajen yaƙi ko kuma na biyu suka ce abin da ake nufi shine aqdul lihyati fi sala shine kitsa gemu a lokacin da mutum yake sallah yana sallah ya dinga yi ma gemunsa kitso kaga wannan yana cin al'abatu fi sala yana cin wasa a sallah kenan ya danganci wasa a sallah sallah kuma ba a wasa a cikinta abinda ake so a samu a sallah shine nutsuwa da kushu'i qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ana so a dinga samun kushu'i da nutsuwa a cikin sallah wasu suka ce a'a abinda ake nufi da wannan shine yadda wasu daga cikin masu arziki suke yi na wato yin israfi da kashe ma gemun kuɗi sama da kima sama da yadda ya kamata domin suna so su yi kyau sai zama cewa wato sun koma suna tattara duk abin da za su tara na dukiya da kuɗi domin su kashe shi magemu zalla to wannan shine abinda wasu malamai suka ce abinda ake nufi da aqdul lihya na'am a tsaftace gemu a bar gemu cikin kazanta da rashin tsafta wannan ya saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai kuma mutum ya maida hankalinsa akan shi shi kadai zalla kullun damuwansa ya kashe masa kuɗi sama da yadda yake sama da kima to wannan sai zama wani nau'i ne kuma na almubazaranci wannan shine fassarar da wasu daga cikin malamai suka yi ma menene ma'anar aqdul lihya to kaga duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan to ya fada cikin annaman aqdul lihyata aw taqallada wataran ko kuma ya rataye guru a kansa ko a jikin dabbansa ko a jikin abin hawansa ko a gidansa ko kuma wani abu domin tsoron kar wani cuta ya same shi kamar yadda jahiliya suke aikatawa wannan kaga shine muhalli shahid na hadisin shine abin da yasa malam ya kawo wannan hadisin sai yace awistan ja bi raji'i dabbatin aw azami ko kuma yayi tsarki da kashin dabba ko kashi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa kashin da muke ci mu mutane muna yarwa to shine abincin aljanu to in kai tsarki da shi kai tsarki da abincin wani kenan ko kuma yayi tsarki da kashin dabba to kashin dabbobin mu na mutane shine kuma abinci a wajen dabbobin aljanu su kuma abinci ne a wajen su to in kai tsarki da shi ka ganin ma kuma kai tsarki da abincin wasu bayin Allah kenan to duk wanda ya istinja istinja'i abinda ake nufi da shi kuma shine kawar da wato ainihin alkhariju min as-sabilain duk abin da zai fito daga mafita guda biyu na dan adam ko bawali ko kuma bayan gida to shine istinja'i to duk wanda ya kawar da su yayi tsarki da waɗannan abubuwan ko kashi ko kuma kashin dabba ko kuma yayi wancan abin da muka je ya rataye guru ko kuma yayi aqdul lihya ya dauki ɗaya daga cikin fassarori guda uku da muka kawo to ka faɗa masa cewa fa inna muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari'un min ka faɗa mai cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi baran-baran da shi ba ruwansa da shi ba shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga wannan tsoratarwa ne mai girma akan cewa duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun raba gari da shi a duniya mun raba gari da shi a lahira to wannan kamar yadda muka ji muhalli shahid na kawo hadisin shine inda ya ce auta kalla da watar ko ya rataye guru to shine shi yasa a sheikh abdurrahman bin hassan allah ya mishi rahama yake cewa to in ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya rataye guru to ba ni ba shi to ina kuma ga wanda shi kuma ya koma wajen mamata matattun mutane yana roƙon su biyan bukatu da yayewan damuwa shi kuma ya kenan kamar yadda muke gani yanzu a ɗan kwanakin nan wani bidiyo yana yawo na wasu da suka je wajen kabarin wani shehi suna koka masa cewa mai yayi tsada a ƙasa cewa shehi ya kawo ɗauki mai yayi tsada mai yayi tsada to kaga wannan fa kafirci ne ƙarara wannan kafirci ne ƙarara irin wannan ne an fito an ce musu kafirai sai jama'a su ce wai a sassauta a daina ce ma musulmi a daina kafirta musulmi wai nan ba musulmai bane su waɗannan ba musulmai bane su ba musulmai bane wanda ya riga ya mutu bai iya tsare ma kansa mutuwa ba kai kuma me zai iya maka in yana da ikon tabuka wani abu a rayuwa ta Allah shi ya aka ya bari shi ya mutu ya aka yi yadda ya mutu ai Allah ya faɗa mana wasu abubuwa da duk waɗan duk wanda bai yi su ba to bai cancanta a bauta masa ba Allah ta'ala yana cewa wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an Allah ya ce sun rike wasu ababen bauta kuma bayan Allah na farko na farko ba su iya halittan komai duk wanda yake da wannan siffan ta bai bayi halittan komai to bai cancanta a bauta masa ba na biyu wa hum yukhlaqun su kansu halittan su akai na uku wala yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran ba sa iya mallaka ma kansu wani amfani ko su tunkuɗe ma kansu wata cutarwa na hudu wala yamlikuna mautan ba sa iya mallakar mutuwa ba sa iya kashe wanda suka ga dama ba sa iya wani hana wanda suka ga dama ya mutu wala yamlikuna mautan wala hayatan na biyar ba sa iya rayar da wanda suka ga dama wala nushura na shida ba su iya tada wanda ya mutu duk wanda bayi da wannan yake duk wanda ya siffanta da waɗannan siffofi guda shida tana ƙasa to bai cancanci a bauta masa bai cancanci a roke shi ba Allah kuma ya faɗa mana cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir duk waɗanda kuke kiran su kuma bayan Allah kuke bauta musu kuma bayan Allah ba sa iya mallakar komai ko daidai da ledan da ke jikin kwallon dabinon nan ba su mallaka ba Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in kun kira su ba za su ji kiranku ba in kun roƙe su ba za su ji ba kai walau sami'u mastajabu lakum koda sun ji ba za su iya amsawa ba koda sun ji ba za su iya amsawa ba Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranan alkiyama in an hadu a gaba ga Allah za su kafirce su wato baran-baran da wannan shirkan da kuka yi musu wala yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce ba wanda zai baka labari sama da Allah masani saboda haka duka waɗannan ababen kafulci kafulci kuma ka'ida ta ubangiji jama'a ita ce in dai har al'umma suna son Allah ya zaunar da su lafiya to dole a gusar da shirka daga cikin al'umma in kaga shirka tana yawo a cikin al'umma to al'umman ba za ta zauna lafiya ba in kuma al'umma ta yi shirka kuma Allah ya barta ta zauna lafiya to ramin da za ta fada ya fi muni ya fi haɗari da zulfi sama da inda Allah ya sanya ta a cikin musiba a cikin al'ummar musulmi al'ummar da suke iddiyayin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suke iddiyayin wayewa da karatun addini a dinga samun irin waɗannan abubuwan waɗanda suke raye me suka tsina namu mutane ballantana wanda suka mutu shi wanda ya mutu kan ba tashi ta kare ba shi wanda ya mutu kan tashi ta kare ai wanda yake raye ne ma yake da ikon ya je can ya je can ya je can wanda fa yake mace ya riga ya mutu yana kallo fa yana gani duk walintakansa duk darajarsa duk zamansa sharifi wali yana gani yana kallo aka kinkime shi aka ɗauke shi aka je aka sanya shi a rami aka bude ƙasa aka tona ƙasa aka sanya shi a rami aka ɗebo ƙasa da jikakke da kwaɓaɓɓe da da laka da katako da ganye duka aka ɗaura masa duk yana gani aka juya aka tafi aka bashi waje bai iya tasowa ba bai iya hanawa ba sai shine yanzu za a roke shi a ce fitar da mutane daga cikin yanayi sai shi za a roke shi a ce fitar da mutane daga yanayi shi yasa babban abin da kai yake kaiwa zuwa gaga shine saba makarantarwar musulunci babu wani wanda musulunci ya bada dama annabawan Allah su ne kadai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana daukar ransu a inda yake so a binne su a inda Allah yake so a binne su anan Allah yake daukar rayukansu amma in ba annabi ba to duk wanda ya mutu a dauke shi a kai shi makabarta a binne shi wannan ta ce karantarwar musulunci amma a ware wani waje wai wannan wajen binne sharifai ne da waliyai wannan zalla ko kuma mutum kawai gashi nan tun yana raye wai saboda shi sharifi ne ko shi waliyi ne shi an ware masa an masa gini ga inda za a binne shi nan wannan ya saba ma karantarwar musulunci wannan ya saba ma karantarwar musulunci domin a wajen ku ne kuke ganin wannan babba ne wannan waye wannan waye a wajen Allah kowa bawa ne mai matsayi a wajen Allah shine wanda ya tafi da tsoron Allah mai yiwuwa wanda kake masa kallon sharifi wali mai yiwuwa kaskantacce ne a wajen Allah mai yiwuwa wanda kake masa kallon wulakantacce mara daraja mai yiwuwa babba ne shi mai daraja a wajen Allah baka sani ba saboda haka kuskure ne duk wanda ya mutu karantarwar musulunci duk wanda ya mutu shine a je a dauke shi a kai shi makabarta a binne shi wanda ta ce shine musulunci a dauki mutum a je a binne shi a makabarta shi yasa musulunci ya koya mana ware waje a ce wannan makabarta ne tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ware makabarta akwai makabartan baqiya inda aka kwantar da sahabbai da aka kan aka kwantar da sahabbai masu tarin yawa amma a ware wani hu a ce an ware shi dan sharifai har su har ta kai ga sun mutu an koma ana bin su ana bauta musu ana roƙon su wannan kuskure ne wannan kuskure ne wannan kuskure ne yana da kyau jama'a su fahimta duk wanda ya aikata haka duk wanda ya roki wani wanda ba Allah ba akan aikin da ba mai iyawa in ba Allah ba yayi shirka kuma yayi kafirci sunan shi kafiri sunan shi mushriki wannan shine babu wani kwana-kwana ba wani kwana-kwana addinin Allah babu compromise a cikinsa musamman tauhidi in ana batun tauhidi ba a daga ma kowaye kafa ba a daga ma kowaye kafa yana da kyau mutane su dinga fahimta duk wanda ya shirka ya kafirci wajibi ne akan du mai karantarwa ya fito ya bayyana wannan cewa shirka ce kafirci ne yasa muke ganin cewa lokaci yayi da dukkanin masu wa'azi da masu faɗakarwa da masu hudubobi za su karkatar da akalan faɗakarwansu da hudubobinsu da wa'azinsu ya koma kan tauhidi dona abin da ake wa'azi akai a batun wa'azi akan falalin ciyarwa falalin istighfari falalin salati ya kai lokacin da duk za a jingine shi a gefe a koma ƙara yi ma mutane ganin bawul akan tauhidinsu Allah ya sa mu dace Allah ya shirye da mu wa an sa'id ibn jubair radiyallahu anhu qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqaba rawahu waki' an karbo daga sa'id bin jubair sa'id bin jubair tabi'i Allah ya mushi rahama qala yace man qata'a tamimatan min insan duk wanda ya ga wani ya rataye laya sai ya tsinka layan kana ka adili raqaba to ladansa daidai yake da wanda ya yanta wuya domin yanta shi kai duk wanda yake cikin bautar wani Allah ai bauta yake yi bawa ne shi yana cikin kaskanci to in ka tsinka wannan layar kaga ka raba shi da wahala kenan to ka yanta shi kenan domin duk wanda ya ta'allaka ya alakantar da zuciyarsa da wani wanda ba Allah ba to kamar ya sai da ya sai da kansa ne ya kai kansa zuwa ga wajen bauta bai da yanci mai yanci shine wanda yake bauta ma Allah daya wanda yake bauta ma Allah shi shi kadai wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan Allah ya yarda muku da wasu abubuwa uku yaki abu uku daga ciki yace yarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a abu na farko da Allah ya yarda da shi ya wajabta akan ku shine ku kadaita shi da bauta shi kadai kar ku hada shi da kowa wajen bauta kar ku yi ma Allah shirka kar ku hada Allah da wani wajen bauta wala tad'u ma Allah ilahan akhar Allah ya ce kar ka kira wani abin bauta koma bayan Allah wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka Allah ya ce kar ka kira wani koma bayan Allah wanda baya iya amfanar da kai komai din ka bishi baya iya cutar da kai don baka bishi ba fa in fa'alta Allah ya ce in ko kai haka ka haɗa Allah da wani wajen bauta to fa innaka idan min az-zalimin lallai ka ci ka zama cikin azzalumai ka faɗa cikin azzalumai domin shirka zalunci ne shirka zalunci ne babu abinda mutum zai yi a duniya na zalunci da za a ce wane ya kai azzalumi ya cika azzalumi sama da yi ma Allah shirka barawo karamin azzalumi ne kidnapper karamin azzalumi ne duka wayannan kananan azzalumai ne manya-manyan azzalumai manya-manya su ne masu yi ma Allah shirka inna shirka la zulmun azim lallai shirka Allah ya ce shirka zalunci ne mai girma faman azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam faman azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis-sidqi idh ja'a wannan duka na daga cikin nau'uka na zalunci yi ma Allah ƙarya na daga cikin yi ma Allah ƙarya jingina ƙarya ma Allah shine hada Allah da wani wajen bauta domin jingina ma Allah ƙarya ne ka jingina cewa akwai wani Allah tare da Allah kenan Allah kuma ya faɗa mana cewa law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata a sama da ƙasa inda akwai wani Allah koma bayan Allah to da sama da ƙasa sun rushe tuntun da sama da ƙasa sun wargaje a hannun wajen Allah ya ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah Allah bai riki da ba kuma ba wani abin bauta tare da Allah idan inda akwai wani abin bauta tare da Allah la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane abin bauta ya tattara abin da ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd da kuma bai yiwa a samu sarki biyu a gari daya sai daya ne mai da na daya inda akwai wani Allah tare da Allah wani wanda ya halitta kuma bayan Allah da kowa ya ware bayansa ya sanya musu dokoki daban-daban da kuma tafiya za ta yi tafiya wannan Allah zai ga cewa bai kamata a ce matsayinsu ɗaya da wannan dole sai ya nemi idan na ɗaya amma tafiyar duniya da doka ɗaya da tsari ɗaya daga sama ya tabbatar da ya nuna cewa Allah guda ɗaya ne tallin tal kul huwallahu ahad Allah ɗaya ne wa ilahukum ilahun wahid inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illahu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim Allah shine kadai abin bauta jama'a duk wani wanda ba Allah ba bai cancanta a bauta masa ba ba a bauta ma annabi ba a bauta wa manzo ba a bauta ma shehi ba a bauta ma wali ba a bauta ma wani sharifi ba a bautan mala'ika ba a bautan duwatsu ba a bauta musu ba a roƙonsu ba a neman agaji a wajensu ba a neman tsari daga wajensu ana neman agaji ne da neman tsari daga wajen Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah walahu an ibrahima qala kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-qur'ani wa ghayri al-qur'an sannan a al-imam waki' ya rawaito kamar yadda ibnu abi shayba ma ya rawaito a cikin al-musannaf daga ibrahimun nakha'i Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yace kanu yakrahuna tamaim manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasance suna kyaman laya ba sa san laya daga cikinsu akwai abdullahi bin mas'udin kamar yadda a darasinmu na baya mun yi bayani akan sabanin malamai tun daga zamanin sahabbai akan hukuncin laya na alkur'ani yace kanu yakrahuna tama'ima kullaha malamanmu cikin sahabbai sun kasance suna kin laya duka min alkur'ani wa ghairi alkur'ani sawa'un wannan layan daga alkur'ani ne ko kuma ba alkur'ani ba wannan kuma kamar yadda muka ji cewa ita ce magana mafi inganci cewa laya haramun ce sawa'un alkur'ani aka rubuta ko ba alkur'ani ba domin musulunci bai zo ya karantar da mutane cewa su rubuta alkur'ani su rataya a wuya ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kamar yadda Allah ya faɗa mana alkur'ani waraka ce wa nunazzilu min alkur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin yadda ake samu warakan alkur'ani kuma shine yawan karanta shi wannan shine abinda musulunci ya karantar da mu a karanta alkur'ani a nemi tabarrukinsa ta hanyar karanta shi ba rataya shi ba ba a manna shi a jikin bango ba wannan duka baya cin karantarwar musulunci addinin musulunci bai karantar da mu haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba rubuta laya ya ba mu wani yace je ka rataya a wuyanka ko ka rataya ma danka a wuya ko ka rataya a jikin abun hawanka ba annabi bai taba haka ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka ya kamata mutane su fahimci cewa Allah shi ne kadai abin bauta kuma shi kadai ake neman agaji a wajensa riko da sababi musulunci ne amma al'timadu ala sababi shirkun dogaro da sababi akan cewa sababi shi ne kadai yake da tasiri wajen ya baka ko ya hana ka ko ya tunkuɗe maka matsalan da kake ciki wannan shirka ce watarku sababi qadahun fi shirk fi shar'i barin sababi kuma barin sababi to wannan kuma kutse ne mummunan abu ne a cikin shirka a cikin shari'a ka yi riko da sababi zalla ka ji maranka cewa sababin shine zai baka ko ya hana ka to wannan shirka ce ka kuma bar sababin wannan kuma haramun ne ka zauna ka ce Allah ne zai azulta ni ba tare da na motsawa ba tare da na yi ba wannan bai yi ba ka kuma ji maranka cewa motsinka da nemanka shi zai baka wannan kuma shirka ce wannan shirka ce to shi yasa malam yace sahabbai sun kasance suna kyamar wato ainihin alaya koda a cikin koda daga alkur'ani aka rubuta ko ba daga alkur'ani ba in ka rubuta laya da wani abu to abinda kamar yadda muka ji a baya akan rukuya abinda za a duba shine me ka rubuta in ya zama ka rubuta wani abu ne wanda ba ƙur'ani ba kana neman agaji to ka yi shirka kaza in kuma ƙur'ani ka rubuta to ka aikata haram ka aikata makaruhi abinda ba a so ba daidai ba ne kuskure ne malam ya ce fihi masail a wannan babin akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta farko tafsiru arruqa wa tafsiru tama'i bayani akan ruqya da kuma bayani akan layu kamar yadda muka ji shi daban-daban الثانية مسألة biyu. tafsiru tiwala bayani akan menene ma'anan attiwala wanda shi ma mun ji shi a baya ka shine mutum a yi wani abu na sihiri wanda zai sanya soyayyar mace a zuciyar mijinta ko soyayyar miji a zuciyar matarsa الثالثة مسألة أكو أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء cewa duka waɗannan abubuwa guda ukun shirka ce da dukuya wacce ta saba makarantarwar musulunci wadda wasu abubuwa suka shigo ciki da kuma laya da aka rubuta da wani abu ba alkur'ani ba ba karantarwar musulunci ba ba roƙon Allah ba da kuma wannan wato sihiri din arabi'a mas'ala ta hudu annar ruqyata bil kalamil haqqi min al aini wal humma laysa min zalik ruqya da magana ta gaskiya maganar Allah ruqya maganin kambun baka da maganin zazzabi ko masassara baya cin wancan shirka din alhamisa matsala ta biyar annar tamimata إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا لا يا عندك القرآن ne malamai sun yi sabani akan shin na cikin wancan layin ko baya ciki amma kamar yadda muka ji magana mafi inganci shine laya ko daga alkur'ani ne haramun ne a rubuta wasu malamai suka ce makaruhi ne asadisa mas'ala ta shida anna ta'aliqal autari ala dawabi min al-ayn min zalik rataye guru madabbobi ko ababen hawa don tsoron kambun baka wannan daga cikin wannan asabi'a mas'ala ta bakwai anna al-wa'idu shadidu ala man ta'allaqa watara wato tsananin tsoratarwa mai tsanani ga dukkanin wanda ya rataye guru asamina mas'ala ta takwas fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan falalan duk wanda ya ga wani ya rataye laya sai ya tsinka kaga falalansa mun ji cewa yana daidai da wanda ya yanta bawa attasi'a mas'ala ta tara ta ƙarshe kalamu ibrahima maganar ibrahimun nakhai la yuqalifu ma taqaddama min ikhtilaf bai saba mu abin da ya gabata muka ji ba na sabani daga cikin malamai li anna muradahu ashabu abdullah domin shi abin da yake nufi in yace kanu ya karahuna to abin da yake nufi yana nufin wato abdullahi bin mas'udin da sauran sahabbansa ko kuma ɗalibansa amma dai kamar yadda muka ji cewa mafiya yawan sahabbai ma ba su goyi bayan haka ba kuma sun tafi akan cewa haramun ne a rataye laya sawa'un wannan layar daga alkur'ani ne ko ba alkur'ani ba allah ta'ala ya samu dace to za mu tsaya akan wannan babin insha allah ta'ala allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan babi na takwas babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin aw nahwihima babin da zai bana bayani akan hukuncin neman tabarrukin bishiya ko dutse ko wani abu makamancin haka abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته